أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما بعد ينوى مسلمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan sallama ta addinin Musulunci, muna yi Allah tabaraku ta'ala godiya, mai kowa mai komai wadda cikin ni'imomansa da ƙaddarawansa ya ba mu ikon sallatan ɗaya daga cikin sallolin farilla da ya farlanta mana, muka yi sallan magariba a wannan lokaci a cikin jam'i bayan gabatar da zikirin Juma'a. sannan Allah tabaraku ta'ala ya sake ara mana lokaci daga lokutansa muka taru a cikin ɗaki daga ɗakunansa ba don komai ba sai don ci gaba da karatunmu da muke cikin littafin ihya'us sunnati wa ikhmadul bid'a littafin shehu mu shehu dan fodiyo alhamdulillah sati da ya wuce mun ƙarasa karatu a cikin babi na goma sha takwas har ma mun shiga babi na goma sha tara. Wanda shi wannan babi na goma sha tara ɗin, kyau a wancan sati ɗin mun karanta, zai yi magana a kan abin da ya shafi bayani game da hanyar sunnar manzala sallallahu sallama a babin azumi da kuma bayanin abin da mutane suka fara a cikin wannan babin daga bidi'o'a na shedan. mun karanta abin da ya shafi yin azumi kowa ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin yin azumi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa a cikin watan Ramadan mun karanta kuma na daga hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin qiyamul layli a cikin watan Ramadan wannan nadban shau yace musaddi ne sanan mun karanta cewa gaggauta buɗe baki da jinkirta suhur duka suna daga cikin sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a cikin su to yau insha Allah za mu tashi akan wa min tariqi sunnati sallallahu alaihi wa sallama fi ramadana ziyadatul khairi nadban kina daga hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin watan ramadan shine ƙara ayyuka na alkhairi wannan nadban mustahabbi mana an so mutum ayyuka na alkhairi da yake aikatawa sai wata Ramadan ta zo ya ninninka su ya ƙara su. Don me, saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce a saumu li wa ana ajizi bihi. Shi azumi na shi ne in ji Allah, shi shi ne zai ba da sakamakon wannan azumi. Sannan Allah tabaraka ta'ala duk a sauran watanni. Idan ka yi aiki ɗaya mai kyau za a baka lada goma man ja bil hasanati falahu ashru amsalha wani kuma kaman aikin infaki ciyarwa shi yana ba da lada 700 shine masalul ladina yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habatin ambata sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim to shi kuma watan ramadan idan ya shigo Allah tabaraka ta'ala yace azumi nashi ne shi zai bada sakamakon wanda ya azumi mun sani duka sakamakon Allah yake bada shi amma kowane aiki Allah ya sanar da mala'ikunsa a abun da suka gani, mutum ya aikata a wannan aikin, in aikin alkairi ne su rubuta lada goma, ko kuma abun da ya shafi infaki ne a rubuta lada saba'in a ɗari bakwai afuwan. Mana duk wani aiki akwai adadin abun da ake bayarwa, ka karanta alkur'ani don harafi ɗaya lada goma ne. To, amma watan Ramadan Allah tabaraka ta'ala yake ya hutar da su. Shi zai ɗau lada ya ba wa wadda ya azumi, saboda yake ya dauɗa amahu wa sharabahu min ajli ya bar cinsa, ya bar shansa don ni in ji Allah, to da ka Allah tabaraka ta'ala yake to zai ba shi sakamako da kansa. To, tun da Allah tabaraka ta'ala zai bayar sannan kuma watan Ramadan din nan wata ce mai matukar girma to ana son ƙara aikin alkhairi duk da cewa kullum wa kullu yaumin abin da ake nema ga bawan Allah shine idan yau ka aikata aikin alkhairi to gobe ana so ka aikata fiye da shi rayuwarka na ƙara gaba shekarunka na ƙara raguwa ana so ka ƙara kusantan Allah tabaraka ta'ala da ayyuka na alkhairi shine wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil kai hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci gare ni da ayyuka na alkhairi na tadawwi ko face sai na so shi inji Allah shi kuma Allah ya so bawa ya ce kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi ya zuwa karshe ko akwai hadisin kuma da yace in Allah ya so bawa Allah zai kira malaika jibrilu yace malaika jibrilu bawan sa wane yana son shi malaika jibrilu kai ma ka so shi sai malaika jibrilu ya so shi sai Allah tabaraka ta'ala ya sa malaika jibrilu yace la asama yace lalle Allah yana son wane kuma ku so shi sai su so shi sai Allah ya sanya masa karkuwa a doron ƙasa. Kaga Allah kuma ya ce, menene yadda Allah zai so ka shine kusantan Allah tabaraka ta'ala da aikin nafilfili bayan ka cika farillai. Saboda Allah tabaraka ta'ala ya ce, babu wani abun da bawa zai zo masa da shi a cikin abun da ya fi so fiye da abun da ya farlanta masa. kaga in farilla ta cika ke da farilla dama uwar kuɗi ne to nafila kuma riba ne sai mutum yana aikata aiki na alkhairi to kullum yana ƙara kusantar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine babban abun da ya dace shine duk lokacin da kaga ƙara kwanaki kake to ayyukan alkhairin ka su rika karuwa sai shehu dan fodi yace yana daga sunnar ma hanyar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Ramadan shine ƙara ayyuka na alkhairi nadban wa fi sahih bukhari kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril alayhi assalam alayhi assalatu wassalam wa kana jibril yalqahu kull laylatin fi ramadana hatta yansalika ya'ridu alayhi النبي صلى الله عليه وسلم قرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالكير من الريح المرسلة كما تسير البكاري tilalle manzo Allah tsira da miki Allah sabbata gare shi ya kasance shine mafi kyautan mutane da alkhairi sho muna cewa minan nasi aska bal minan nasi asdau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan litar Allah kyauta wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan Alan sallallahu ya kasance kuma ya fi kyauta din a Ramadan. Shine yalqahu Jibrilu alaihi masallatu wassalam. Yayin da malaika Jibrilu ya zo masa, kira da annabi sallallahu tabbata gare shi. Wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin fi Ramadan kayan sadika. Malaika Jibrilu ya kasance yana zuwa annabi sallallahu alaihi a kowane dare a watan Ramadan. Har sai Ramadan din ya fita. ya aridu alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bijiro masa da alqur'ani ko kuma yana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bita in an kawo na biyu kaga na biyu ne fa'idi a nan mun gane ki fa'ida da kiyau jibrilu alayhi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursala idan malaika jibrilu ya gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci iska da aka aiko sake kyauta yadda kyautan manzo Allah take kana ajwa da bilkairi ya kasance shine mafi kyauta da alkairi minar ri minar ri'il mursala fiye da iska da aka aiko ko minan najmi ada bal minar kaiti akram ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi girgiji gurin ba da kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi girgiji saboda shi kullum duk abin da yake hannunsa kawai na bayin Allah ne. Hatta lokacinsa ma ya raba shi kashi uku, ɗaya iyalansa, ɗaya Allah, ɗaya ya barwa bayin Allah. A cikin rabonsa da ya raba, wanda zai huta ma ya sake wa bayin Allah shi. Shi sa ya zama manzala sallallahu sallama bayi da abin da turawa suke cewa private affair. Shi manzala sallallahu sallama in malami ne yana da lokaci da yake baya son kowa ya zo masa amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ban daki sai da addinin musulunci ya bi manzo Allah ya dauko mara addini har cikin ban daki sallallahu alaihi wasallam wa min dalil sunnati sallallahu alaihi wasallam fi ramadan الالتماس ليلة القدر ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر منه نجبا ina daga hanyar sunan wanzala tsira da misala tabbata gare shi fi ramadan a watan ramadan shine neman neman daren lailatul qadr sanan za a neman fil witr min al ashr al awakhir minhu a cikin witri a cikin witrin ma a goman karshe daga ramadan ne wannan nadban shi ma musabi wannan lailatul qadri din yana da gaskiya abin da Allah tabaraka ta'ala yayi wa wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah tabaraka ta'ala ya dau daren lailatul qadri ya bamu lailatul qadri nan Allah ya ce khairun min alf shahri tafi alkhairi akan wata dubu wata dubu malamai suna cewa shekara 84 da wani abu in ka riski daren lailatul qadri an yafe maka wannan laifi na shekara tamanin da hudu da wani abu wannan duka kuma Allah tabaraka ta'ala ya baku ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma da Allah da ila li da'ati bi akramir rusuli kunna akramal umam saboda kasancewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne mafificin manzanni mu ma Allah ya sanya mu mu ne mafificiyar al'umma. To neman daren lailatul kadir a cikin goman ƙarshe kuma a cikin wutiri daga cikin goman ƙarshe ne. Wafi sahih Bukhari ya zo a cikin sahih Bukhari an Aisha ta anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ta'arraw lailatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan. ta za su kisa bukari hadisi sai da suna aisha Allah ya kara mace da ta ce manzo Allah tsira da miki Allah sabata gare shi ya ce sai da ta kawo anna ku lalle manzo Allah tsira da miki Allah sabata gare shi ya ce ku kardadi ma'ana ku nemi daren lailatul qadri a cikin wutiri a cikin goman karshe a cikin watan ramadan shine ko 21 ko ishirin da uku, ko ishirin da biyar, ko ishirin da bakwai, ko ishirin da tara. Ku nemi daren lailatul qadir a cikin wannan wara ɗin. To, a nan sai ka tsaya duka Ramadan ɗin ka yi tsayuwarsa. Insha Allah mutum ya samu, kuma malamai suna cewa mutum ya samu masallan asham, cikin jam'iya ce sallan isha da shi, ita nan asham da shi kamar ya samu lailatul qadr yan rana ne kaga yadda Allah yake son wannan al'umma din da rahamarsa yadda Allah tabaraka ta'ala yake son al'ummar nan kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsaye yake roƙa mana Allah ko har ma Allah tabaraka ta'ala yake ai fa bima rahmatin min Allah linta lahu ai ya rasulullah saboda rahaman nan dai daga Allah da ya aiko ka da ita kake tausaya musu walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawli fa'fu anhu wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka gani fa'fu anhu wastaghfir lahum kisa koyaushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce al'ummarsa Allah ka yafe musu mun gane Nabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana la ta itabi Allah ya ce ni zan musu itabi da hannuna kuma ba zan kunyata su a gaban ka ba eh kai din ba zan bari su kunyata abun ka ba wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana abu dewa daga ciki shine da rallal su gaje daga ciki fa ba fa kenan ba duk da ya ci karfin a ce mai shi kenan Hausa ce kawai ma ba har zuciyar cewa shi kenan din Hausa Hausa ba dare lailatul qadri na daga cikin abun da Allah tabaraka ta'ala ba wannan al'umma abun da Allah ya bamu yana da yawa bayan ka dau iya samun daren lailatul qadri ya ishe ka amma sauran al'ummatai duka Allah bai ba su ba an bamu mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita dariqus sunnatil muhammadiyyah fi babit sawmi ala sabili tanbihi al-uqala'i la ala sabili al-ihsan sai dan fodi ya ce hanyar sunnar manzo Allah tira da miki Allah tabbata a gare shi a cikin babin ababin abin da ya shafi azumi ya cike akan hanyar fadakar da malamai ba kan hanyar taskace shi a ce iya shi kenan ba sai shi waye addu'an nan da ya saba cewa duk ba ma babi ba duk inda ya gama a babi sau biyu shehu ɗan fodiyo yake addu'a. A tsakiyar babin ya gama magana ɗariƙus sunnati da kuma ƙarshen babin ya gama albida'u a wannan babin. Sai shehu ya ce Allah ma wacce ina liki ba'i sunnati na biyika Muhammadin sallallahu alaihi sallama bi jamihi indaka. Ya Allah ka datar da mu. Gabin sunnar annabinka, annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama ya Allah dan darajar annabin a gurinka. Ka gani? Dan darajar annabin a gurinka. Shau dan fodiyo ya yi wannan littafin mun sani da wafatin manzala sallallahu alaihi shekara dubu da da ɗaruruka ko? Aka yi wannan littafin. Kenan har gaba da gobe ruwa yana maganin dauɗa. Har gaba da gobe ruwa yana maganin dauɗa. Ko shahada ne. me dalili al-mushahadatu bil uyuni wanda ya fake da shi sallallahu alaihi wasallam ba zai kunyata ba shi yasa kullum cewa in yayi ya gama rabin babi sai yayi addu'a in ya karasa babin sai yayi addu'a Allah ka dafar da mu Allah ka dafar da mu da bin sunnar annabinka ya Allah dan darajar annabin nan naka gunka sallallahu alaihi wasallam al-bid'u fi sawmi bid'a a cikin azumi menene bid'an da aka saka cikin azumi cewa ma ma da sawun nasu fi hadha al-bab alladhi huwa babu sawmi min al-bid'i shaytaniyati fa min dhalika sawm yawm ash-shak li yutada bi min ramadan wa bid'atun muharramatun ijma'an sababun da mutane suka fara a cikin wannan babi wanda shine babin azumi daga cikin bidiyo'a na shedan sheke na daga cikin haka yin azumi ranan kokonto ranan kokonto don a kewaye da shi a ce daga ramadan ke aikata haka bidiya ne muharrama kuma ijma'an wannan ba wani malami ne sabani wa fi sahih bukhari ya zo a cikin sahih bukhari man sama yawm shakk faqad asaa abal qasim Tabi ya ce duk wanda ya azumi ranar kokwanto, hakika ya saba wa manzan Allah. Sallasallam, in dai ka ji abal ƙasi, to manzala sallasallama ne kaɗai abul ƙasi. In ka duba cikin adabul mufrad za ka ga manzala sallasallama ya hana sahabbai yin alkunya da alkunyarsa, amma ya ba da dama kowa ya sa wa ɗansa sunansa, ba laifi. amma ka ce kai ne abul qasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana babu wani cikin sahabbai da ya ambaci kansa da abul qasim sai dai kaga abul qasim to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alkunyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai kaji sahabi kuma ya faɗi irin wannan a gurin malama hadisi kaidar malama hadisi sai sahabi yake minas sunnati ko da ire-iren wayannan shine sahabin nan ba zai kirkira da kansa ya faɗa ba ana ba shi hadisin hukunci hadisi ne ingantacce kawai ya ji ne daga gurin manzo Allah ce duk wanda ya azumi ranar kokonto to hakika ya saba baban alqasim shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi risalati yazo a cikin littafin risala wala yusamu yawm shakki li yutada bi min ramadan wa man samu kadhalika lam yajzi wa in wafaqa min ramadan wa liman sha'a sawmu tadawwa'an an yaf'ala wa man azma falam yakul wa lam yashrab thumma tabayyana law anna dhalika al-yawma min ramadan lam yajzihi wal yumsik an al-akli fi baqiyati yawmihi wa yaqab ya ba ce littafin risala yace wala yusamu yawm shak ba a yin azumi ranar kokonto li yutaba bi min ramadan dan a kewaye da shi daga ramadan ce duk wanda yayi wannan azumi kazalika a matsayin kokonto to lamiji wannan azumin bai isar masa ba wa in wafaqa min ramadan ko da ku ya dace da shi cewa cikin ramadan din ke sa baraka ma kwanta ma bacci ba an fi so sai ka tabbatar da an ga wata ko ba gani ba mun gane misali shine mutum ya kwanta kawai da safe ya tashi ya kawai ko bai kwana da niyya ba to shine mushakkin ne mun gane wani man sha sabu ta dawwal an ya kwala wanda ya ga dama kuma yayi wannan azumin a matsayin nafila to shikenan zai yi aikatawa wa man asbad wa man asbad wanda ya waye gari falan yakul baiti ba walam yashrab bi sha ba ثم تبين لو أن ذلك اليوم من رمضان sane ya bayyana masa ya gane cewa lalle yau in nan fa da yake ciki bai ci ba bai san nan ba ai a ramadan din ake to lam yajzi azumin wannan ranan bai isar masa ba kuma dole sa walin siqanil akali fi baqiyati yawmihi wa yaqdi dole ya kame ga barin cin abinci ga barin shan abun sha har zuwa yamma har zuwa lokacin da za a sha ruwa sai shi ma ya sha ruwa kuma bayan sallah ya rama daya wamin dalika na daga cikin abin da mutane suka fara azzikiru ba da kulli taslimataini min salati tarawih wa huwa bid'atun makruhatun yin zikiri bayan yin sallama a kowane sallama da za a yi a a sallan tarawih misali shine tunda raka'a goma muke ko sai zuwa yi shafa'i da wutiri sha uku kenan to duk bayan an yi sallama misali an yi raka biyu an yi sallama sai a ce za a yi zikiri sai an gama zikiri kuma sai a daura raka ta uku mun gane da taurin da ita ma an yi sallama a yi zikiri ce wannan bid'a ne makaruhiya misali mu nan bamu san shi ba amma zamanin baya ko kuma kila wasu garuruwan ko wasu kasashen ana yi wabil medical ya zo a cikin medical wa yanbaghi law an yajtaniba ma adasuhu min adh-dhikri ba'da kulli taslimatayn min salati tarawih sai ya kamata a cikin barkan na Ibn Raj sai ya kamata ga mutum ya nisanci abinda mutane suka fara na yin zikiri bayan kowane sallama a sallar tarawih wa min rafi aswatihim bizalika kuma a daga sauti mun gane wal mashi ala sautin wahidin kuma wani na faɗa wasu na amsawa fa inna zalika yace kullu min al-bid'a wannan bid'a ne وكذلك ينهى عن قول المؤذن بعد ذكرهم بعد تسليمتين الصلاة رحمكم الله فإنه مودس ke a cikin haka ba kuma yana daga cikin abin da aka hana shine faɗin ladani bayan an yi wannan zikirin wanda ake yin sa bayan sallama ne sai ladani sai ce as-salatu rahimakumullah ke to a tashi ayi sallah Allah ya ji ganku yace shi ba har yanzu fa innahu mudasun bid'a wa min dalika na daga cikin abin da aka fara cikin azumi at-tasfir ladani ya kira sallah ya ce a tashi ayi suhur bid'a ne wa bid'atun makruha kibriya ce makaruhiya wa bil markal yake ya ba cikin markal walam yakun fi adin nabi sallallahu alaihi wasallam wala amara bihi babu wannan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanan manzo Allah bai yi umarni da a ce a tashi ayi suhur ba wala yakun min fi'li man maza sannan baya daga cikin aikin magabata wal khair kullu fi ittiba al khair duka yana cikin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kala ba da kalami sanne ya fada bayan yayi wata magana yace wa mas'alatu tafsir lam tad'u daruratun illa ila fiha yace mas'ala ta cewa a tashi ayi suhur a masallaci sali ladani yayi kiran farko yace a tashi ayi suhur yace wannan babu wata larura da take kira zuwa ga aikata haka ne ba larure mun gane me yasa yace ba larure yace if anna sahiba shari'ati salawatullahi wa salamu alayhi kashara al-adhan al-awwal lisubhi dalan ala jawaz al-akl wash-shurb wal adhan ath-thani liyadulla ala tahrimiha falam yabqa an yakuna ma yu'malu ziyadatan alayha illa bidatun makruha لأن المؤذنين إذا أذنوا أمر مرتين على ما تقدم عند بدأت الأوقات وألمت يسيتو saboda manzala kira da abin Allah tabbata gare shi ya shar'anta kiran farko na sallan asuba ya shar'anta shi ayi zai zama dallan yana mai shiryarwa ala jawazil akali wa shiru akan halaccin cin abinci da sha. Mun gani, an kiran farko, manzala sallallahu Alaihi dama ya ce ko, idan Bilal ya yi kiran sallah, to ku ci ku sha. Har sai Ibn Ummi Maktumin ya yi kira saboda shi makawo ne, sai ya ce masa asbata asbata sai ya kira to in ya yi kiran nan, to nan kira na biyu ne na daina cin abinci. kira sallah na biyu kuma liyadulla ala tarimiya shi kuma an yi shi ne don ya shiryar zuwa ga haramcin cin abinci a wannan lokacin in gane ke zu anan akwai wata bidi'a ma fil da aka fara cikin kiran sallah shine karfe hudun dare ko karfe uku da rabi ladani yayi kiran sallah kuma ya ce as-salatu khairun minan nawm wannan shi ma bidiya ne yanzu a wannan lokacin ba as-salatu khairun minan nawm ba saboda ba lokacin sallar asuba bane menene ma'anar as-salatu khairun minan nawm sallah ta fi bacci alkhairi ki sai aka yi kiran sallah karfe 4 sai aka ce as-salatu khairun minan nawm gaskiya ne as-salatu khairun minan nawm ana yin ta ne idan alfijir ya keto shi na ce assalatu kairun minan naumi marrataini to shine tabbas sallah din ta fi bacci alkhairi a wannan lokacin saboda alfijir ya keto yanzu baccin da za ka yi bai halatta ga mutum ya ci gaba da bacci bai yi sallar asuba ba amma karfe hudun dare assalatu kairun minan naumi bid'a ne ba aikin magabata bane idan ka sai mu yi kokari mu gyara Salatu ana yin ta ne daidai lokacin da alfijir yake to shine lokacin da in ka ji salatu da ba a za lokacin azumi to sai ka daina cin abinci ka san lokacin sallah yake kuma as-salatu kuma kairin minan nawm din kai ban san ko mun fahimta ba falan yabqa an yakuna ma yu'manu ziyaratan alayha illa bid'atun makruha yace to ya har yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya salanta kiran sallah biyu na farko don a halarta ci da sha na biyu don a haramta ci da sha ne a kame ya ce to babu abun da ya rage na a yi wani ƙarin wani aiki a kai face abun da za a ƙara bidiya ce maka ruhiya yanar mu'azzini na domin su ladanai idan azanu in sun yi kira to a mana maratai ne an umurce su su yi kiran sallan ne biyu a yi a cikin dare a yi a ketowar alfijir alama ta gaddama kan abin da ya gabata don me inda baɗatil auƙatu wa ulimat saboda an riga an ɗaure lokutan kuma an san su Daka in ka ji kiran sallah ta farko to ka san ba kiran sallan shiga sallah bane mun gane Daka in ka ji kiran sallah na biyu an ce as-salatu khairun minan nawm to ka san wannan kiran sallan shiga sallah ne Daka an riga an ɗaure lokutan kuma an san su Daka cewa a tashi ayi suru yace bai da wani fa'ida kuma gaskiya ne amma misali wanda suke yawo cikin layuka ko suna sanar da bayan Allah ya su ni a nawa itiyari nawa nawa misali gani sai dai kai kan babu komai da yau sun taimaka bayan Allah kila wani kiran sallan ba zai iso shi na har ma ya iya tada shi ba ma kila wannan masu wucewa suna a tashi ayi su din kila dalilin sa ka tashi to kar mu cakuɗa ne yasa nake haka shi wannan yana maganan a yi a masallaci kusan da ana yi aiki bayan ladani ya gama kiran sallah ya ce a tashi ayi su lokaci har yanzu ba ana yi ko to wannan yin haka din bid'a ne a kiran sallah ma misali wanda za su yi zaga zaga don su tada yin uwa babu ne ina fata mun fahimta muna da lokaci ne وقال أيضا har yanzu ya faɗa fil markal a cikin markal fi mahallin akar a wani guri daban a wani guri fayin ƙara ƙayilun idan mai faɗa mai faɗa yake hadal ladhi zakartumu innama yanda bidu bihi halul masjidil jami wa ma aulahu amma man ba man ba'u da minhu fala yasma'una al mu'adhdhinina wala ya'lamuna fi ayyi juz'in hum min al-layli fal jawabu anna al masajida qad kasurat فما من موضع إلا وبجنبه مسجد أو مساجد فيؤمل في كل مسجد آذانان yace mai malika ne yace idan mai faɗa yace to ai wannan abin da aka ambata din na kiran sallah biyu ko yace ai shi dama an yi shi ne don ɗaure halin masallaci da ake haɗuwa a jam'i ko da wanda yake gefe gefen su yace amma wanda yake nesa kam ai ba zai ji ladanan ba, mun gane? Sannan kuma ba zai san ma a wane yankin dare yake ba, yace misali mai faɗar sai ya faɗi haka, sai ce amsa shi ne, ai yanzu masallatai sun yawaita, babu wani guri face kusa da gun akwai masallaci ko masallaci. Kaga ya bashi amsa ai, ko? Yace da haka sai a aikata a kowane masallaci a kiran sallaci. Su makara ba da kalami, ta ne fara bayan wata magana shine markadin yace ilam anna tafsira la asala lahu fi shar'i shari wali ajli zalika ikhtalafa fihi awaid al-aqali ولو كان من الشيء ما اختلفت فيه أوائده ألا ترى أن التفسير في الديار المصرية بالجامع يقول المؤذن تسحروا وكلوا واشربوا وما أشبه ذلك على ما هو معلوم من أقوالهم ويقرؤون الآية الكريمة التي في سورة البقرة وهي قوله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون me markar yace ka sani lallai cewa a tashi a yi suhur din nan bai da asali a shari'a yace saboda rashin asalin tsari a shari'a ma yasa al'adun yankuna daban-daban suka saba inda yana da asali a shari'a to da abin da aka yi a Gombe shi za a yi abota abin da aka yi a Najeriya ko shi za a samu ne a Niger yace to sai zama dukkan yankuna sun sassaba yace walau kanat min ash-shar'i maktalafat fihi awaidu ce da yana cikin shari'a an shar'anta shi yace da al'adun su ba zai saba ba yace ala tara anna tasira fi diyar misri Misiri ya ce baka ga cewa a tashi a yi shuru a ƙasar Misira, garuruwan Misira Biljami a masallacin Juma'a cewa suke ya ƙulul mu'azzinu na masu kiran sallah sukan ce ta faru wa kulu wa shi'abu. Za su ce ku tashi ku yi su ku tashi ku ci ku sha. Wa ma ajba zalika da abin da ke kama da haka alama wa ma'alumun min aqwali. Ta ka abin da sananne ne daga zantukansu. Wai qara'una al-ayatul karima kuma suna karanta ayan nan mai girma التي في سورة البقرة وده تكي في سورة البقرة وهي قوله تعالى شيني فدق الله دي كتوا ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ki bayan sun faɗi haka suna karanta wannan aya mun gane to wa yukarriruna zalika miraran adidatan thumma yusqawna ala za'amihim wa yaqra'una al-ayata al-karimata allati fi surati هل أتى على الإنسان من قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا إلى قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا والقرآن العزيز ينبغي أن ينزل قراءته عن موضع بدعته ثم يقولون في أثناء ذلك ما تقدمت الإشارة إليه من إنشاد القصائد وما ترتب على ذلك yace sai su maimaita wannan abun da muka karanta din sau da yawa sosai sosai shine miraran adidatan mun gane ثم يسقون على ذلهم ويقرؤون الآيات الكريمة التي في في سورة هل أتى على الإنسان sai su koro wannan zancen su karanta wannan aya din wanda take halata alal insani yinu min dar lam yakun shay'an mazkura inna khalaqal insana min nutfatin amshajin naftali waj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglalan wa sa'ira تسئتوا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا حسك إننا نزلنا عليك القرآن تنزيلا يتي هذا نسكي كيوا يتي شكوا القرآن العزيز قرآن mai girma yambaji ya kamata an tunazzaha kiratu a kiyaye karanta shi a tsarkake shi a tsarkake karanta shi an maudu'i bid'atin ga barin gurin da aka aikata bid'a ثم يقولون في أثناء ذلك ما تقدمت الإشارة إليه sannan bayan sun yi wannan karatu sai su faɗi abin da ishara ya gabata kan shi shine su ce ta saharu wa kulu washrabu mun gane sannan kuma bayan nan min inshadil kasai su rera kasidu wa ma tarattaba ala zalika da abin da ya jerantu kan haka kaga wannan su al'adan su kenan na kan to zaka cewa tashi ai su bid'a ce fa makaruhiya karka ce wanda ya jace ya tashi a yusun kace kullu bid'atin dalala kullu dalalatin fi nari fa a bid'a ya ka ta makaruhiya mun san matsayin makaruhi ko da bai yi ba da ya samu lada amma tun da yi ba zunubi ba bid'atun muharramatun ijma'an bane ke sa ma bidiyon da ba suna da kashe-kashe da Allah tabaraka ta'ala ya datar da mu game sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam dan darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurin sa abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan shi abinda muka yi na kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana da wasu kuskuren ne albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bija Allah wa salla ala sayyidina Muhammadin fati lima ugri wal khatim lima sabaqa nasr lil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadri min taril azim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana faghfir lana ma bada wa sal karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الصلاة والسلام عليك يا رسول الله